العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci muna 27 ko da 8 ga watan rabi'ul thani haka ne hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1440 da na da biyu muna kuma sha uku ga watan goma sha biyu shekara ta 2020 Allah kaddara muna zama a wannan masallaci na Muhammad Tasu Foundation da ke bariki GRA a garin Gumal ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha rubutun babban malami marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yau da mu tashi darasi ne na 26 tare da cewa darasi na 25 nake da shi a rubuce amma da za mu tashi akan darasi ne na 26 wujubu kuma ni na fi wujubin kumani na cikin ruku'i wajabcin nutsuwa a cikin ruku'u in an yi sallah an ruku'u a tsaya a nutsu komai na jiki ya koma tsaf yadda yake matsayinsa na wajibi a sallah shi mana zai azanta mana in an samu kubucewar haka to sallah tana fadawa cikin garari kamar yadda zamu ji mala yace wa kana yatma innu fi ruku'ihi ya kasance shi mai tsira da amince tabbata a gare shi yana natsuwa a cikin ruku'in shi wa amara bihi al-musi'a salatahu wanda ya nuna da sallar shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai umarni da ma salafa awwal al-fasl sabit kamar yadda ya gabata a farkon fasalin da ya shuɗe shi da lokacin da ya zo magana a kan ruku'u sallah ba ta inganta sai ɗayanku ya kyautata alwalai shi ya yi kabbara ya karanta abin da ya tsara na alƙur'ani ya yi ruku'u ya nufa cikin ruku'in shi shi ne abin da malam yake mai da mu zuwa gare shi to sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na natsuwa a cikin ruku'u sunna ce kenan mai fi'iliya ya yi umarni ga ita ga wanda ya muna na sallar shi ta zamanto har wayo sunna ce ƙauliya ma'ana a umarci a aikace ya aikata ta a umarce ya yi umarni da a aikata ta don haka ta ko'ina sunna ce kuma wajibi ne daga ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya ƙulu ya kasance yana cewa dangane da ƙarfafa umarni da kyauta da ruku'u atimun ruku'a wasu juda ku cika ruku'u ku cika sujada in an yi ruku'u a cika shi wasu juda idan an sujada a cika ta wannan umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba duk gaggawar da kake duk uzurin da ke gabanka duk yadda rani ya kai idan ka yi ruku'u ka cika shi in kai sujada ka cika shi yace fa wallazi nafsi bi yadi yace na rantse da wanda numfashi na ke hanne shi wanda rayuwa ta ke hanne shi inni la arakum min ba'di dhahri yace tabbas ina ganin ku ta bayan bayana idan ma raka'atum wa ma sajadtum idan kun ruku'u ko kun sujada ta baya ina ganin ku wannan shi hadisin yana dauke ne da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore mashi cikin ayyukan sallah idan sahabban shi za su yi ruku'u ko za su yi sujada Allah yana hore mashi ya gani irin yadda suke akan samu wanda ake samun tasgaro a ruku'unsa ko a sujadarsa yasa ce to atimmu ruku'a was sujuda lalle ku zamanto masu cika ruku'u lalle ku zamanto masu cika sujada me yasa nake wannan umarnin yace ina ganin sujadar taku ina ganin ruku'un naku kuma sai ya ambata shi ko ya karfafa shi da adatul qasm shine ya faɗi inni wanda balarabe ke karfafa magana da ita la'arakum sannan la'in sai kawo lamul kasmi wadda balarabe ke rantsuwa da ita eh sai inni la'arakum tabbas wallahi ina ganin ku min ba'da zahari ta bayan bayana a lokacin da kuke ruku'u da lokacin da kuke sujada da haka har yanzu dai waɗannan maganganu ne da suke ƙara ƙarfafa ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan lalle sai an cika ruku'u ya yi a aikace ya umarci almusi a salatahu malamai sun yi ittifaki duk abin da aka ce almusi a salatahu manzon Allah ya gaya mashi to wannan abin wajibi ne sai da shi sallah za ta cika tun da dama ta yi ban iya ba koya mu sai ya koya mai abubuwan da dole sai da sun sallah za ta cika to dole ne sallah ba za ta cika ba sai ruku'u ya cika Allah ya sa mu dace wara'a rajulan la yatimmu ruku'ahu yace ya ga wani mutum baya cika nasa ruku'u wa yanquru fi sujudihi yana kuma tsatsaga a cikin sujadarsa kit kit haka yake ruku'un dogogo kamar yana kallon hajar da ya kafa ko kuma in kasuwa in lokacin sallah ya baza kayan sa to in yi ruku'u hankalin sa fa kala biyu ne in kayan a gabe shi yana daga da zai gano sa in a gefe ne kai sai a hankali ne yana yi yana tsaron kayansa kuma yana tsaron ruku'unsa haka biyu suke in yayi sujada tunda babu damar wannan leken to zaka ga tsatsaga ta zai tsatsa haka zai ya daga din to manzon Allah ya gan shi bai cika ruku'un ba kuma tsatsaga yake cikin sujada wa huwa yusalli fa qala sai manzon Allah ya faɗa dangane da shi wannan masallaci ita wannan magana ta manzon Allah Imam Al-Albani ta za a same ta cikin hadisin Abu Ya'la fi musnadihi wal Baihaqi Imam Al-Baihaqi ma ya rawaito wannan magana والطبراني امام الطبراني رويته وصححه ابن خزيمه ابن خزيمه شيما روى حديثه da manzon Allah ya ga sallar sai sai law mata haza da wannan ya mutu ala halihi hazihi akan wannan halin nashi kit kit da ya mutu kan wannan halin nashi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya mutu ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka kenan ko da mutum yana la ilaha illallah ana sallah da shi idan ruku'un shi da sujada shi yadda ya ga dama haka yake sefa nasu to in ya mutu ba zai mutu bane akan tsarin addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa shi ɗan uwa addini ɗin wannan yadda ake ta faɗa babu fatsila sai an yi irin abin da manzon Allah yi kaga sallar dai gashi ana yi kuma a zamanin manzon Allah ake yi kuma wata kin a masallacin manzon Allah yake yi amma aka ce mashi inda ya mutu da irin wannan sallar da ba a hanyar manzon Allah za a sake shi ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu mu shekara 1440 in ka kafe kace yadda kake so haka nan za ka yi kana da tarin matsala eh zaman ka lafiya kawai kai irin na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ya mutu da zai mutu ne ba akan tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yace yanquru salatahu yana tsantsaga sallar shi kama yanquru gurabu dama kamar yadda shirwa ke tsatsagar jini haka nan za ka yi za ga in yazo tsatsatsat haka yake kama musamman in yana tsoron ma za a iya kama ta rida to yadda yake tsatsagar haka yake tsatsagar sallar sami Allah zai da irin wannan sallah din sai manzo Allah ya kawo misali yace masalul ladhi la yutimmu ruku'ahu irin mutumin da baya cika ruku'in shi wa yanquru fi sujudihi yake tsatsaga a wajen sujada shi masalul ja'i'i kamar mutum ne da yunwa ta mai kasutu yunwa ta galabaita shi alladhi ya'kulu tamrata wa tamratayn da ya tashi sai ya samu dabino ɗaya ko dabino biyu sai ya ci saboda Allah ce la yughni yani anhu shay'an babu maganin abin da za su mashi yunwa ta naka saka ta ci jikinka da ka tashi ka zo kasuwa duk da kayan abincin nan ana sai da wai ka bada naira biyar aka baka dabino guda biyu anya waɗannan za su kwantar da yunwar da take jikinka yadda ba za su kwantar ba sai mazan Allah ce to kamar mayunwaci ne da dabino guda biyu la yughni yani anhu shay'an ba za su mai maganin komai ba Allah tsare mu wani hadisin da Abu Hurairah ya rawaito Imam Al-Albani yace hadisi ne hasan Abu Hurairah yace nahani khalili sallallahu alaihi wa sallam majibinci na ko abun kaunata sallallahu alaihi wa sallama ya hane ni an an fi salati in yi tsatsaga a cikin sallah sallar gib gib gib to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ni irin wannan a sallar na fara biki irin yadda zakara ke tsatsaga yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni irin wannan sallah din ya ne tsatsagar zakara a cikin sallah eh tun daga farkonta ko a guri ɗaya ake yin ta na ba waje ɗaya ke taka ba ana iya ɗago ko eh to ga wani kilif na ɗago wanda yake gwada exactly abin da ake da bukata akan na karfik yadda zakaran ke tsatsaga a sallah haka duka masallacin suka yi tasu sallah ne da yawa ma mai wasan gaishe ko? sai dai Allah raba mu da nauyin network kuma so irin yadda muka ga sallar wannan ita ce abin da ake nufi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ya ce hani khalili sallallahu alaihi wa sallam masoyina majibincin al'amarina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hane ni an ankura fi salati in yi tsatsaga a cikin sallata na qaradi irin yadda zakara ke tsatsaga a cikin sallar shi to za ka ga wannan komai a sallar ba abin da aka yi daidai karatun fatihar za a ga haka aka tsarkaka shi wani gun ana haɗewa haka karatun surar ka san kusan kaɗan ne in sun gane da sura sai karanta haka ruku'u din haka ɗagowa daga ruku'u haka sujada da wanda ya zo ma a makarantun da haka ake sallar haka ya juna haka suka ƙara da sallar tare da su to irin wannan sallar din mai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ruwan sa da wannan sallar din Allah madaukakin sarki ya tsare ni ina ga yawa idan ba su manta ba kusan kwanakin baya akwai wani an sako hotonsa a cikin shahararrun kasuwanni da muke da akwai shi ma yana kofar shagonsa yana sallar duk da sallar ta saraka a hudu ce amma cikin 'yan takaitattun mintuna gaba ɗaya ya gama sallar tasa to kaga irin waɗannan akwai haɗuran a cikin sallar mutum a sai haka ta kasance a cikin rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa Allah madaukakin sarki ba mu ikon tsarewa lalle sallah tana da buƙatar cikakken ruku'u tana da buƙatar cikakken sujada mana Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yankura kama yankura diku wa an altafita iltifata sa'adati haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana in rika waiwaye a sallah iltifata ta'alabi irin yadda kerkeci kenan ko ko dila ko eh irin yadda dila ke waiwaye kiskis kuma baya ta da kansa da an jima kallon ya kallon me ke tafe akwai wanda za a gansu har gobe haka suke sallar shi shi ma bai da kansa ba duk motsin da ya ji sai ya juya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a samu waiwaye da yawa a cikin ta haka ya hana Abu Hurairah wa an ata'i ka iqa'il kirdi haka nan ya hana ni tsugunno irin tsugunno na biri irin zaman da biri yake za ga ya zauna akan duwawun shi ya nesa hannun shi haka ya dafe ko to irin waɗannan tsugunnan shi ma ba a so lokaci ya kure nan da mun samu yadda zubirin ke tsugunno sai mu kwatanta da shi to amma dai abinda malamai suke fassara kalmar ifi'a kala biyu ne zamu zo mu tadda ɗaya wanda ya halasta zamu kuma wuce wannan ko kuma na kan wannan da bai halasta din ba shine mutum idan ya zo zaman sallah sai ya zauna akan duwawun shi da kaka guda biyu idan mutum ya ɗora duwawunsa guda biyu akan ƙasa sai kuma ya cike kafafun shi in ya take za ka ji akwai nau'i na takura a zama sai mutum ya sa hannunsa ya dafi to irin wannan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi shi a cikin sallah to za ka ga yanzu dabbobi guda uku Allah ya hana mu kamanceceniya da su ko manzon Allah hana mu kamanceceniya da su a cikin hadisi kwaya an-naqru ka naqri diki al-iltifatu kan sifati sa'alabi wal iqa'u ka iqa'il kurbi ya hana tsatsage irin na zakara ya hana waiwaye irin na dila ya hana tsugunno irin tsugunno na biri to malamai suka ce duk abin da dabba take banta da shi zamu tadda manzon Allah ya hana da shi a cikin sallah idan an zo sujada akwai masu shimfiɗa hannunsu haka kaga ya taɓa tsaka wannan gurin to kare ke yi a kwanciya shi ma ya hana an yambasita ahadukum zira'ihi kan bisatil kalbi dayan ku ya shimfida hannunsa irin yadda kare ke shimfidawa shi ma manzon Allah ya hana a sallah hadisin da ibnu abi shayba ya rawaito da imamu tabarani wa sahahahu al-hakim imamu hakim yace ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya mai muwafaqa yace wa kana yaqulu manzon Allah yana cewa aswa'un nasi sariqatan wanda yafi muni a cikin barayi a masu sata wanda yafi kowa muni mummunan barawo allazi yasruqu min salatihi ine mai sata a sallashi mai yi wa sallati sace sata shi sallata ka ita yake wa sata yace wannan shine yafi kowa sata qalu suka ce ya rasulullahi wa kaifa yasruqu min salatihi to ya fa mutum zai yi sata daga sallashi sallarsa ga ta gaban ka kuma ya sace ta ya mutum zai yi kala ya ce la ya timmu ruku'aha wa sujudaha shine ya zama to bai cika ruku'un ta ba bai cika sujadar ta ba da haka duk wanda kaga sujada ba ta cika ba ruku'u bai cika ba wannan mutumin barawo ne kuma ya humuni a cikin barayin da suke kurku wata su a daure su shekara goma a duniya ko a sare hannunsu in an sare a kone daga nan an wuce shi ta fasatar e a lahira za a ga tasirin ta kuma na Allah ya sa shi cikin masu munin farayi Allah ka raba mu daga cikin su wa kana yusalli ce wata rana yana sallah falamaha bi muakhiri ainihi sai ya tsokato da ƙarshen idanunsa yana sallah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wutsiyar idan shi sai ta hango mashi lamaha ni ne hangowa ko ganowa bi mu'akhiri ainihi da ƙarshen idanunsa ita ce wutar ido ko ila rajulin sai sai tsokacin wani mutum la yuqimu sulbahu fil ruku'i baya miƙe gadan bayan sa a ruku'i ko da ya daga higawu ko ya kifar da shi da yi ba flat da shi irin yadda muka gwada a wancan sati din wasu ju haka nan ita ma sujada in ya zo a takure ki ya bata dan duro falamman sarafa qala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da sallah sai ya ci a cikin hadisin da Ibn Abi Shayba kenan ya rawaito da Ibn Majah da Ahmad da isnadi wanda yake ingantacce yace ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmi innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi tabbas babu sallah ga mutumin da baya miƙe gadon bayan shi a wajen ruku'u da wajen sujada wannan shi hadisin sahabin da yake rawato shi yace su shida suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ziyara kowa yana musulunta yan garin su zo su ba da gaisuwa ga manzon Allah a karantar da su aikin musulunci a karantar da su shari'a sai manzon Allah ba su sako su koma garin su da abin da yake gani ya dace da mutanen gari din to su waɗannan mutanen shida da suka zo a cikin su da za su yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya hango ga ruku'un ɗayansu ga ruku'un ɗayansu ga yadda yake ruku'u ga yadda yake sujada da aka kare madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci sunan sai sai kai wani cikin bakin nan sai ya haɗe sai ya musu kuɗin goro ya ce ku taron musulmi tabbas sallar wani ba ta cika har sai ya miƙe gadon bayan shi a wajen ruku'u ya meke a wajen sujada sannan sallarsa take cika so wasu kuma da suka fassara la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud wasu kuma sun masa fassara da ta wuce gona da iri eh lokacin da ina musabaka shekarar da na wakilci jigawa a Adamawa kenan Yola ina ji 97 kenan ko 98 a nan ne daga waɗanda suka wa wannan hadisin wata fassara ita kuma ta musamman mazansu da matansu za su yi sallah zuwa muke mukalle su abin musabaka so kuma suka tahi la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi in suka meke sujadar haka za ka ga dan baya kamar kwanciyar kadangare haka za ka gani sai sun meke sosai saboda ai manzon Allah ya ce in dai gadan baya bai meke ba to babu sallah an dai ba a samu mekiyar gadan baya wajen ruku'u da wajen sujada wajen ruku'u ba mu da matsala ko wajen sujada abinda ake da bukata shine gadan bayan ka ya miƙe kawai a wajen sujadar ba a bukatar takure ko kamar duro haka shine abinda ba a bukata karin sifofin sai muka ban insha Allah ba mu tsadda amma mutum ya miƙe ya flat ya ga kamar zai yi leran akan kasa wannan an fita da kamar aiki cikin aikin sallah wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace musamman ita sallah ita ma abu ne da yake nasan ne mutawatir yadda ake sallah mutawatirin aiki ne tun daga manzo Allah ya kira ba kada daina sallah a duniya ba saboda haka kenan manzo Allah yayi sahabbai sun gani a gurin shi sahabbai sun yi tabi'ai sun gani a gurin su tabi'ai sun gani atba'u tabi'ina sun gani atba'u tabi'ina sun yi atba'u atba'i tabi'ina sun gani a gurin su haka ake zuwa har zuwa gare mu so ka hada da abinda manzon Allah ya faɗa a karanci ka kwatanta shi ka kwatanci daidai plus abin da ake yi wanda yake gwada maka haka sallah take a duniyar musulmi ɗin da ka je zai wahala ka ga mutum ya meke zuwa kamar zai yi kwanciyar mashi ko wannan zai matuƙar wahala a same ta a duniyar musulunci kaga kenan wani yana iya ɗaukan hadisi in ya ce zai fassara daidai da yadda fahimtarsa ta bai don hakan zai iya kai shi zuwa ga barna wannan yasa aka ce wajibi idan mutum zai yi karatu ya ajiye gaban malam ya zauna wannan shi ne za a samu zaman lafiya in ka zo fassarawa wani lokacin akan iya samun kalma ma'ana uku ko hudu gare in aka fassara ya kasar da hirme ta zo kamar da mutane za ga suna da karancin turanci ko suna da karancin larabci in suka yi larabci suna so su fassara ya sa google translator google translator kalmar da ta fara zuwa kan ji ta farko ya fassara to duka sauran kalmomin kusan akan haka zai fassara maka in ya fassara mata daidai ba daidai ba to ɗari da za su zo bayan ta duka ba daidai da ya fassara maka ba kuma ya mutum ya sa google translator ya ɗauko ya sa ni mahaji kakun ya iya turanci ko ko ya yi hausarsa in an fassara ta da turanci sai ɗauka sai sa sai ke ganin ya iya turanci to amma wannan inji ne ke fassarawa in ya ɗauki kalma ta hirme ya ɗora maka shi kenan ka tafi akan hirme to kai ma an ka karantar da kanka da kanka in ka ɗauki kalma ta hirme ka sa to an samu matsala kamar da wasu malamai suke ba da labari a kissa ce wani ya zo zai koya kansa da kansa hadisi sai ya zo hadisin da ake cewa alhabatu sauda ko dawa'un min kulli da'in ko bakin algari aka ce magani ne na kowane ciwo to shi kuma da ya zo tun da ba a dubu a wannan larabcin in dai karya harufan ne kawai haka shi ma haka aka yi in ka ɗiga ba ta zama alhabba in ka ɗiga yaji ta zama alhayya da haka alhabbatu sauda bakin algari alhayyatu sauda bakin muci da haka tun da shi ne malamin hadisi kuma shi ya ɗora da kansa ranar heciyon ido ya same shi ya je dawa kuma Allah ya taimake shi ya kama bakin maciji ya kashe ya shanya ya daka saboda haka da gubar macijin da komai da haka ya daka a guri da kuma ya kwalli da shi saboda haka daga wannan dai ruwan idan nasa da ya haɗu da gubar ita ce asalin lalace sai idan sun suka ce ita ce asalin rasuwa shi to akalla ko idan ne ya lalace ya makance kaga ai ba ai faɗa mai ido ba ko da bai girma da idanun shi ba kuma mai kai shi haka zuwa ga malami karatu da ba malami yasa za ka ga idan kana bin littattafai na ta idan aka zo kalmar da za a samu matsala akan ta sai ka ji malamai suna ce maka bil fawqiyya aw bil tahtiyya aw bil muwahhada bil mu'jama ko ghairu mu'jama saboda kar a karanta ba daidai ba بالتحتية هنا دمي دبا مي أبو أكسا بالفوقية دتا مي أبو بيو أسما كويا مي أبو بيو أكسا بالمؤجمة دل مي أبو غير مؤجمة مرة أبو saboda za ka iya karanta ba daidai ba sosai su gaya maka ga ka'idar da ake karantawa saboda a zauna lafiya ta farkon fataha gare ta ta biyun kasara gare ta ta ukun damma don karka yi lahani a wajen fada wani lokacin suka zo ce maka ala wazani fa'ila to sun gaya maka yadda za ka faɗi mari da mubari'i da masdari in suka ce maka alawazi ne kaza to haka duk ake karatu a da saboda kar a samu saɓani da rudani so kaga kenan watakil idan ka karanta hadisi kawa kanka da kanka fassara ko da ka zo ɗabbaƙa to sai a samu kuskure shi yasa to in ana so a samu ilimi ilimi yayi albarka ya zama to akwai malamin da zai ke kama hannunka iya larabci kadai ba zai iya baka damar ka koyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka koyi alqur'ani inda yana bada dama da yanzu duk malaman duniya larabawa ne ko da zaka gane hikimar ubangiji ba larabcin bane karatun har a yanzu in kana zo ka gane malaman duniya wasu ke ba larabawan bane ba fitattun malaman da duniya ka da ba cikin larabawan bane ba gara ma wasu sun zama to musta'arabun ko sun koma larabawan daga baya in muke taso daga misira ka iya ce masa balarabe yanzu ko amma asalinsa ba balarabe ba ne asalinsa coptic ne kitsawa ne yanzu ne kasar ta juya ta dawo kasar larabawa har yanzu in ka taso ne yanka turguman malamai na duniya suna indiya suna pakistan suna bangaren azerbaijan da wane ne har yanzu in masu magana ne da turanci ka hada da irin kasashen turkiya to kaga har yanzu bayar musulunci ta karatu za ga har da ba kasashen laraba suke ba saboda haka kenan ba tsagwaron larabcin ba ne ilimi din ilimin yana cikin zama a gaban malami da neman albarkar malamin da kuma horewar da Allah madaukakin sarki ma Allah madaukakin sarki ba mu ikon dacewa eh mun yi zamanin da aka zo karatu jaraba tabbas an yi haka a makarantar mu kenan jaraba da ake tahariri ta alqur'ani shine in kuna aji biyu za ku yi izu biyu in kuna aji ɗaya za ku yi izu biyu aji biyu za ku yi izu hudu aji uku za ku yi izu shida aji hudu za ku yi izu goma shi kuma hadda sai za a tambaye ka tun daga suratul ahqafi har zuwa nasi amma ya kasar da larabawan sai shi fi ga jarabawar kawai yanko maka za a yi wa ma yudrika la'allahu yazakka sai a ce maka ila akhir sura kai kuma ta kara aw ya zakaru fa tanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka an la yazakka to in aka yanko ayar su budo daga ina wannan ayar ta fara hai a sha aiki eh akwai da shi aka ba shi qur'ani an shiga da qur'ani an ba shi damar ya sata ya buda ya buda ya kafa gano ina ayar take yace wallahi dama fi qur'ani ita wannan ayar ba ta cikin alqur'ani to kaga kenan karno ya dar kanmu iya larabci kadai ba zai isa ka fahimci addini ba karanta larabci kadai ba zai isa ka fahimci addini ba zama a gaban malami da shawaran malami yana daga cikin albarkar karatu kuma malaman ba da suka tumbatsa a karatun su kansu canjin guri yana sa su canja fahimta a kan sakon da addini yake da akwai imamu shafi duk inda malami yake da bukatar ya kai ya kai har gobe lokacin da ya zo zan imam malik zai yi karatu zaman farko malamai suka ce wani abu ya mai kamar mu'ujiza ya ji malam yana karanta wani hadisi da yake da sha'awar shi kawai an ce haka ya a tafin hannunsa kawai sai yake kamar rubutu imam malik kawai sai yake mamaki da ya kare karatun sai ya ce mashi kai wancan saurayin su ce ya sunan ka yace suna na wane dan gidan wa dan kabilar ka yace kai ba quraishi ne yace ba quraishi ne yace kamalat awsafuk dukkanin sifarka ta ce yace amma na ga lokacin da nake karatu kamar kayi rubutu a tafin hannunka yace i yace kana nufi za ka gane yace i yace to karanto mun kawai da zuwa tafin hannun sai yake karanto abin da ke cikin tafin hannun nashi an ce duka abin da Malik ya rubuta a cikin muwafa dan takaitaccen lokaci ya haddace sai ya bi tanta Malik ya mashi abin da yake cikin muwafa yana da mazhabar shi sananniya ya ba da ilimi a duniya amma da ya canja guri daga inda ya taso kasashen Hijaz ya koma Misra da zama ya haɗu da wasu malaman da wasu sahabban da suka je san suka karanta ya samu karatu duka karatu sukan da ya bada a baya da yawa sai ya canja fatawa a kansu yasa za ga in ka zo ana magana ya ce maka imamu shafi'i ne ya faɗa fil qadimi a tsohuwar fahimtar shi wannan kuma sai a ce maka fil jadid a cikin sabuwar fahimtar shi to kenan ka ga karatu ko da ka yi din canjin guri da sake gogayya da malamai da kalubalen da zamani ke zuwa na iya canza wa mutane fahimtar da ake da bukata a cikin karatu yasa har kullum mutum baya daina gogayya da karatu da haka ko da ka abunta wani in ka je yana karatu tsaya ka saurare shi audio ne aka sa tsaya ka saurare shi darul fikir ce ko darul hadis ta dora ka tsaya ka saurara wata kirkin ga wanda kare na sai ya fito da wani abin da zai taimaka maka fahimtar abin da ka kasa fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ubangiji amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara ne ake da abin da ya dace sai zuwa rana ya tafi insha Allah sai mu karanta alkar din da ake faɗa a cikin ruku akwai sitira ɗaya? to wace ce? wa ƙala fi hadisin akar na to a ba mu ga وقال في حديث آخر لا تجزئ لا تجزئ صلاة الرجل wanda Allah ya faɗa wani hadisin na daban yace sallar mutum ba ta inganta hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi har sai ya tsai da gadan bayan shi ya tsaya a cikin ruku'u da cikin sujada sannan sallar sa za ta cika ubangiji Allah ba mu iko kiyayewa da yin yadda ya dace na ga tambayoyi da aka kawo daga cikin group kenan to ga tambayoyin kamar haka mai tambaya ta farko wanda suka zo a cikin group wanda yake cewa ina cikin wani hali na matsalar aljanu kuma ina karatun islamiyya na ji dama na gani a group kuma an ce an ansa tambayar kuma an dai kamar haka take ina hukuncin ansa waya a makabarta ko lokacin da liman yake hudubar juma'a a makabarta ban san abin da ya hana amsa waya ba amma dai akwai karancin ladabi da kuma rahin ɗaukan izina kan abin da ya kai mutane makabarta amma abin da zai ce kai tsaye haramun ne ban san shi ba gaskiya amma dai akwai takaici abubuwan da mutane suke yi idan an je makabarta na sha gani kuma yan uwana sun sun sha sha gani hatta wata siyasar kamar a makabarta ake yi idan an zo sai ga da wani da wani da wani sun koma gefe suna zancen siyasa da wani da wani sun koma gefe suna zancen ofis da wani da wani sun koma gefe suna gulmar wani da wani da wani sun koma suna kulli watakil akan mutuwar watakil akan sababin mutuwa to akwai rahin fahimtar me ya samu makabarta din kuma babban abin da ya jawo haka shine har yanzu kuskuren da muke aikatawa cikin makabarta so ake idan mutum ya mutu ana zuwa makabarta komai ya zama raji kurakure guda uku muke da akwai na farko shine idan an yi mutuwa muna buƙatar masu ginin kabari kyauta muna buƙatar masu ba da likkafani kyauta wanda yasa muke samun kuskure ya kamata a ce lokacin da mutum ya mutu akwai kabari raji dama yana na an gina shi wani ya mutu an tabbatar ya mutu wata ya ɗinka littafaninsa ko akwai kuɗi ana ɗaga fulan zai a za a naira dubu goma a zare ta a je a siyo littafani kar a fara kiran ina littafani a guri kaza ne a ɗauki littafanin a je a siyo zai yi sabin lokaci na biyu akwai wanda sana'ar su kawai kabarin ne suke ginawa sun gina jira su ya ka ba bukata da ne an kamar hakan kabarta ya gina yana nan yana jiran Allah kawo wanda ajalinsa ya kare ko saboda aka yi abu ga waya akwai kabari i akwai kabari wata kila kofa are kamata abin da yi amma babu kabari sai abu ga dan turma akwai kabari a ce akwai nawa ya ce dubu biyu ko dubu uku saboda mun samu gurin tsandauri yanzu a gurin tsandauri muke babu laifi saboda haka yanzu da likafaninsa da da kabarinsa a hannu itacen da za a binne shi ba sai an shiga gonakan mutane ba da kudinsa za a sai mai itacen da za a binne shi yana cikin haƙoƙin da suke cikin haƙoƙin mamaci kafin a binne shi icen da za a binne shi likafanin da za a binne shi ramin da za a binne shi ruwan da za a saya da kafir ɗin in ba a samu ba duk a kuɗinsa za a ɗauka kar a jira 'yan saraka wannan suna jawo aidile abu na farko kenan abu na biyu ana zuwa makabarta waɗannan abubuwan sun hallara ana zuwa kawai rikewa za a yi a gama shi kenan minti uku minti hudu an gama Allahumma zikirhu warhamhu wa thabbithu in ka gama abin da za ka gama uku za ka mai biyar za ka mai goma ka ka ka juya an samu sauki in ba a gama ba to a nan ne mai wa'azi yake yin wa'azi masu aikin kabari su kadai ake so a gani a tsaye wanda ba aikin kabari ake ba so ake a gan su tsugunna tare da malamin da yake wa'azi shi kuma sai ci gaba da mutu wa'azi Daka lokacin da masu aikin kabari suka ce sun gama to duka waɗannan mutanen sai su miƙe Allahumma zafirhu warhamhu wa sabbitu inda za mu kiyaye waɗannan ka'idojin to samun muhallin ma da za a ce a ɗagawa ko kar a ɗagawa da bai taso ba ba a zuwa da gawa sai an kimsa in ba a kimsa ba mai wa'azi a nan ne zai in an gama kimtsawa an binne wa'azin bai zama dole ba Allahumma zafirhu warhamhu wa sabbitu har yanzu ana yin wa'azi ne dan a gaya wa mutane ba inna anzalna wa ila fi mutu ake yi ta amma abin da yafi dacewa ana rufewa ayi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba nufin sai liman ya ja ku a faɗa ayi kaza a'a kawai ana rufewa an gama Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbithu an gama uku za ka yi kai uku ka tafi biyar za ka yi kai biyar ka tafi ɗari za ka yi kai ɗari ka tafi dubu za ka yi kai dubu ka tafi so kake ka ɗauke masa kewa ɗaya tun ƙarfe takwas na safe sai an sha biyu da rabi na rana an fara kiran sallah ta ce to assalamu alaikum Allah tabbatar da kai kai tafiyar ka ba wanda ya hana ka so inda an kiyaye waɗannan duk abin da zai kai mu da ɗauka waya da gulma da wane ne duk da an wuce su cikin makabarta almuhim dai akwai rahin ladabi da kuma rahin mutunta wanda abin da ya kamu gurin shine yake kawo magana ɗaukan waya da waya ta asalin arifi wani za ka ji kwakwaran kwakwaran kwakwaran kwakwaran karan da sai kara sun ya daga muna makabarta ne wane ya mutu duka masu muke ga an daga ana kallon sa wannan waye bai dace ba ka sa ta asalan tarife in mutum ya kira ka maka barka aiki in kun fito daga makabartar ka ga masa wanda ya mutu Allah ji kansa Allah gafarta mishi liman yana huduba a daga waya duk wanda ya daga wayar to sallarsa ta lalace in ka ji aka ce masa kai falli sallah ake yi za ka ta lalace in ka juye kai tsoki akwai matsala ko so abubuwan da suke lalata juma'a suna da matukar wahala suna da matukar sauki kamar wannan satin tsokacin da dan uwa ya bada shine dab da lokacin da limar haukun kumbari zai fara hudu ba kuma sai aka shigo da fiya wuce ba ni nima ba ni nima to an samu matsala da haka in je an shigo da fiya wuta to a bada ta hau hudu ba ana fara hudu ba ba da cin shigo da fiya wuta karɓar fiya wuta da raba fiya wuta sai a sa da mai rabawa da mai karɓar kowa ya tsara juma to sai ita ta tsantsa matsawar liman ya fara hudu ba to absolute silence ake da bukata ba abin da ake so ya motsa daga liman sai microphone din haka ake da bukata a yi sallah a kare yana daga cikin gurin da arna suke jin ciwonsa a duniya ba inda musulmi suke tsayawa mutum da ya magana ba musu ba daɗi da ba wannan musayar ra'ayi sai a lokacin juma'a shi yasa to matsawar musulmi suna da haɗin kai suna da mutunta juna za su iya ajiye siyasa kuma ta gudana ta hanyar mumbarorinsu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace shin mata za su yi sallar janaza ina neman ƙarin bayani shi ma dai na ga an sa a cikin gurin wata ta yi tambayar an amsa mata cewa ba a gurbin ake amsa ba a karatu za ta nemi audio saboda haka an amsa dai mata suna sallar jam'i su fito ne su haɗu da maza shi ne ba samu abin da ya tabbatar ba sallar gawa kai in an gama wankan gawa ana farta a cikin gida mata su sallace ta an fito da ita an ajiye ga sahun maza ga mata wannan shine abin da nace ban sani ba wallahi ta'ala a'lam menene matsayin masu tsallake mutane a tsahu lokacin da liman ke hudubar juma'a ba su kyauta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sammako ya taho masallaci a ranar juma'a bai buɗe kafaɗar mutane ba sai manzo Allah ya faɗi irin ladan da za a bashi wani na raƙumi wani na saniya wani na kaza amma sharaɗin banda buɗe kafaɗar mutane in ka zo da wuri kana da guri a guri in ba ka da zo da wuri ba kana da guri a baya ba a so buɗe kafaɗar mutane da tsallakiya wallahu ta'ala a'lam wannan ina ji ita ce malamin mun tsokaci a kanta wacce sai ta rubuta ta samu kanta cikin wani matsala ta rahin tarbiyya tace kuma yar uwarta yayata ita ce ta jefa ta cikin wannan hali din to tana da buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake ta tabar wannan halin na rashin tarbiyya din ko na fasikanci muna mata addu'a ubangiji Allah ya yi masa Allah ya bata damar tuba Allah ya gyara mutuncinta ta tsare mutuncin nata ta yi rayuwar mutunci ta kare da mutunci Allah ya tsare mu tsare zuriyar mu assalamu alaikum Allah ya taimake dakta da ɗalibansa amin wai shi malam da gaske ne kamar yadda nake ji wasu mutane suna cewar akwai rauhani idan har akwai to menene bambancin sa da aljani a mun karin bayani ai ma rauhani ina da aljani ne aiko eh da rauhanin da aljani da yake aljani ne sai dai waɗansu mutanen sukan ce suna da rauhani ko suna kulla abokantaka su da aljanu aljanun ko suke sato musu dukiyoyin mutane ko kuma aljanun suke sa su suke musu wani nau'i na bauta da waye a ce yana da rauhani ko ko dai buka ne ko dai iska a tabe Allah ya kara malan lafiya idan mutum ya samu liman yayi raka'a biyu yana zaman tahiya to zai yi tahiyar ne shi ma ko shiru zai yi domin idan yayi tahiya sa za ta zama yayi uku kenan limamin ya biyu eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa ma adaraktum fasallu duk abin da kuka riska ku sallace shi don haka ka riski tahiya ka yi tahiya ka riski ruku'u ka yi ruku'u ka riski ɗagowa daga ruku'u ka ɗago daga ruku'u duk abin da ka riska ka sallace shi abin da ya kubce maka sai ka dawo da shi da haka dan liman ya yi tahiya biyu ka yi uku babu matsala akwai lokacin da za ka yi tahiya hudu yana ji liman yana da biyu ko ko liman ya yi biyu kai kana da uku ko za ka iya za ka samu liman yana zaman tahiya ta biyu sai ku jona da shi kaga kai tahiya ta farko in ya miƙe ta uku zai sake zaman tahiya ka sake tahiya kana da nawa kenan biyu liman yana da nawa biyu in ka miƙe ka ƙaro raka'a daya zaka sake zaman tahiya haka ne dawo kenan uku in ka miƙe ka ƙaro ta uku zaka zage zaman tahiya nawa kenan hudu zaka yi sallar magariba da tahiya guda hudu liman yana da tahiya guda biyu kowa da yake sallar ka ta ba sallar ka daidai da daidai take saboda me yasa saboda manzo Allah sai fa ma azarakum fa sallu kuma fatakum fa aqimu to yadda zaka ci kota shine har sai an samu wadannan jarange ta toyi wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum malam menene hukuncin mai da'awar shi ahlus sunna kuma yana zuwa wajen maulidi idan an gayyace shi ko taron suna ko kwana bakwai ko uku idan an yi mutuwa baya kyautawa dan yana abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba duk siyasar da yake nema ba za ta mai tasiri ba matsawar ba irin siyasar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce mutane muna yaudarar kanmu duk wanda zai so ka ya so ka dan ra'ayinka dan akidarka duk wanda zai ki ka ya ki ka dan ra'ayinka dan akidarka haka shine ka'idar alwala'u wal bara'u cikin addinin musulunci in zaka so ni ka so ni dan ina izala in zaka ki ni ka ki ni dan ina izala ba ni da san da zaka mai in baka san izala ba ka da inda za ka don ba na baka wa yake da suna don na ƙin tsariƙarka ko na ƙin ra'ayinka na yadda kawai shi ne zan so ka saboda kana son manzan Allah da tsarin manzan Allah zan ƙi ka matsawar ka tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda take ka'ida zamantakewa a cikin rayuwa haka ko aure za mu yi mu daina yaudarar kanmu mu gina auren mu akan haka wannan yarinyar zan aure ta saboda tana son addini tana son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana son malaman sunna da karatu cikin sunna ka aure ta da haka duk abin da ka aure ta ba don haka ba wallahi da ƙarshe sai ka sha wahala a kanta sai ka sha wahala a kan ya'yarta sai ka sha wahala a kan tarbiyyar gidanka manzo Allah sun ka yi faɗa tun fahimar aku bi arba'in ko lidiniha wali jamaliha wali hasabiha wali jamaliha ko fa alayka bi zati dini taribati yadaka ka nemi mai addini za ka ci riba in ka rasa mai addini za ka yi asara Allah ya sa mu dace su matan haka sai idan aka ku man tarbawna dinahu wa khuluquhu in kun yadda da addini da tarbiya din me addini da tarbiya shine zama akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi ittifaki akan haka ayi aure in an kasa a bar aure din shine zama lafiya Allah Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah ya taimaki malam ya kara malam lafiya ina neman addu'ar ko da ta ‘yan uwa gaba ɗaya, addu'ar ka kenan ko, daga ‘yan uwa gaba ɗaya za a man aiki a hannuna a asibitin Zaria, Allah ya sa a dace, Allah ya sa a dace, Allah ya sa abin cikin sauki, Allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya ya yi abin da yake damun ka da kai da sauran ‘yan uwa musulmi. Malam mutum ne yake aikin gwamnati, sai ta ba shi mota domin aiki, sai yake hawa a gari, to malam haram ya hau ko halal. ne da abin da na fi sani shi ne ƙa'ida idan gwamnati ta baka mota tana baka ne da direba kuma idan da za ka ya dace direban ta ya kai idan an tashi daga aiki a batta ma'aikata ta kwana direba koma gidansa ya kwana so duk abin da za ka yi in ya wuce ƙa'idar da gwamnati ta tsara wannan akwai son kai akwai nau'i na haramci a ciki ko da ba wanda isa yi maka magana ma'aikata mutum ya ji tsoron Allah ya hukunta kansa da kansa to duk ka'idar aikin gwamnati da ka sani akwai ka'ida a kansa kuma gwamnati ta yadda idan ta baka mota ta baka direba direban ya kawo ka gida a komawa ya yi haɗari motar ta rike ta lalace kuma ya fita lafiya kalau ba za ta tambaye ni ba saboda aikin ka amma kai idan ka tuka motar in ta lalace ko yar baki ce ta fice to sai ka mai da gwamnati ta dan ba ta san ka tuka mota ba so ɗauko mota ka kawo ta gida ta yi aikin gidanka a tsarin aikin gwamnati yana daga cikin corruption da ake fama da shi a cikin Najeriya. Yaƙi da corruption shine sai an yaƙin direbobi da ma'aikatan gwamnati su daina zuwa da motocin gwamnati kofar gidansu. In an zo da su to har yanzu akwai corruption ma ku bai yi aikin da ya dace ba. Ko da ke zama ma ku bane ba ko? Na'am. Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin. Malam kamar wanda suke kin miƙo Qur'ani ranar Juma'a har sai liman ya zo shi wanda aka bawa ya sallar ta saki eh masu karanta qur'ani ko to idan liman yazo za ga ana ta meko qur'ani ko eh to ana ga indai har zai hada da yin magana da dauke hankali matsawan liman zai fara yin magana shi ma bai dace ba a yi kokari a yi abin da ya dace mutane su ayi adana shi a gaban su inda ba zai warakanta ba idan an kare sallah sai a mai shi ko kuma da an yi alama cewa liman ya zo to maza a yi tauri a tattaro su a kawo a aji shikenan matsawa zai sa wani ya yi magana wani ya amsa to an samu abin da ba a so سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الله يسامحك